الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن رانا الجمعة شاهد قوة الربيع الثاني هجر مائكي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو آيات الريه الأربعين دا شدة wanda ya dace da 18 ga watan goma shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba da karatu na tasirifi wato tasiriful af'al a cikin wannan littafi na tasiriful maidani ko muktasaru al-maidani wallafar abul fadli ahmad almaidani rahimahullah wanda ya rasu hijira 518 kuma wannan shine darasi na uku muna cikin shafi na takwas a to idan ba a manta ba malam ya fara mana shimfiɗa da kawo wato wasu auzanu na fi'ili guda goma sha tara da ya ambata ya fara kawo su a dunkule sannan daga bisani kuma sai ya shiga sharhin wasu abubuwa to wanda ya gaya mana a darasin da ya gabata su sha tara ɗin nan wato akwai waɗanda suke sulasiya ne guda uku masu harufa guda uku wanda mun yi su akwai fa'ala akwai fa'ila akwai fa'ula kaga dukkaninsu waɗannan za ka ga kowannensa yana ɗauke da harafi guda uku sannan akwai guda hudu waɗanda suke su kuma ruba'iyya ne wanda su za mu tashi a kansu a yau sannan akwai guda shidda waɗanda suke humasiyya ne suna ɗauke da harufa guda biyar akwai guda shidda waɗanda suke su kuma sudasiyya ne suna ɗauke da harufa guda shida kuma muka ce wato shida ɗin shine gaya shine kololuwa ba wani fi'ili da haruffansa suka haura ma shida babu wannan sai ka koma layin sunaye dan ne zaka iya samu wani suna yana da harafi guda bakwai to amma shi fi'ili kowane iri ne in dai larabci ne to babu wani aiki da zaka samu duk ziyadar da za a yi masa ba zai haura harafi shida ba to su ne in ka tattara su sai su baka ma'auni guda goma sha tara da shi malam ya kawo a nan a takaice lalhasar an gane ta dama littafin an yi shi ne saboda wato ƙananan ɗalibai waɗanda za su fara tasirifi da shi yasa kaga ba komai ake kawowa ba ana dai ɗan tsatsakuwar abubuwan da suke ɗan da muhimmanci sauran abubuwan kuma an ajiye maka an gane sai ka fara kwari to sai abu jiro maka da su musamman duk fanni in yana da nauyi ko yana da wahala to malamai sukan bi wannan usulubi din sukan bi wannan usulubi din to wannan shine a shi yasa za ku ga ibrahim inyas a shehin 'yan ɗariƙa to lokacin a yankinsu can senegal akwai wani da ya rubutu akan tasirifi domin matakin farawa ana kiransa da alkumliliyu ya rubuta littafi ana kiransa da nuzuha annuzuha to shi ake amfani da shi kuma ya samu karbuwa sosai to sai ya zamo shi kuma yana raddi ga shehin shi inyas yana raddi ga shehu tijjani yana bayani akan wasu aƙidu na shi cewa sun saba ma addini kaza da kaza da sauransu to sai abin ya ɓata masa rai shi inyas kenan to shine sai ɗauki wannan littafin sai ya waƙe shi sai ce to daga yau ka a sake karanta wancan littafin tunda littafin maƙi ne yana zagin gausi yasa bai sura tuhufatul aqfal yana nan baiti 80 ne da dan wani abu an gane to to sai zan su mabiya ne waɗanda ba su da wannan binciken su suka ɗauka kamar wani ilimi ne da ya zo da shi a harkar sarfu nashi na karan kansa an gane? ba su san kuma kawai rubutu ne waƙe ya ɗauka abin nan zube ya ɗauka ya waƙe ba abu ne wanda yake ƙananan ɗalibai ma za su iya yi ba wani abu ya zo da shi ba shi yasa bai ƙara ba akan abin da shi almaidani ya kawo kuma bai rage ba an gane? yauwa to sai a zo a ce ai malamin sarfi ne ai kaza kaza kaza ai ya rubuta littafi kaza da kaza ko ba su da wannan sirrin ai da daga cikin dalilan da ya sa Allah bai samu littafin albarka ba saboda ba don Allah ya rubuta shi ba a ya rubuta ne don eh don a daina aiki da na wani ya dushi wancan to wannan akwai ikhlasi a ciki tunda littafin ba cikin shi ne ya zagi shehu tijjani ba in ma zagin ne duk da ba zagi ba ne a wasu rubuce-rubuce ne da suka shafi tauhidi da sauransu wannan harka ce ta luga babu batun ambaton tijjani ko wani waliyi amma sai ce a tun da maki ne yanzu shi ga tuhufatul a a sa ta a daina karantar da wancan to hatta a wurinsu su 'yan ɗariƙan za ka gaba sa karanta littafin sai Allah ya kwashe ma littafin albarka ba mai karanta shi kun taɓa jin shi? ha gani? yana nan ɗan ƙarami ne bai ta ba ne da wani abu wannan littafin ya ɗauka ya waƙi da muke karantarwa tushe sa komi za ka yi kai don Allah hatta su ɗin ba sa karanta shi ba sa yi amma yana ne in ka je kasuwa za ka samu tufatul afali fi haƙa'iƙil afali yauwa kaga daga baya yauwa daga baya an samu wannan suka suka suka yi indimajin shi suka yi alhakin shi daga ƙarshe da sun ka fahimci littafin an daina ba wanda ke kula da shi sai aka ɗauko littafi wanda yake mu'tabari ya samu karɓuwa balma a ƙasa a wannan yankin ba littafin da ake dogara da shi a sarhu kamar sa alhissin rasin to sai suka gwa mai na inyas din kuma duk da haka dai bi Allah bai samu abin albarka ba sai a zo a karanta alhissin din a kyale wancan Allah ya sauwaka shi sa duk abin da zaka yi kai don Allah to a satin da ya gabata mun je malam ya kawo mun yi bayani akan fa'ala akwai fa'ila akwai fa'ula da misalansu duka bayani ya gabata sai wa ruba'iyya waɗanda su kuma za ka ga a fa'al ne suna da harfa guda hudu shi ne ce muna da a fa'ala wa fa'ala wa fa'ala wa fa'alala an gane? a to su guda uku na farko af'ala fa'ala fa'ala wannan dukkaninsu asalinsu sulasi ne kowannensu sai gamu da ziyada harafi ɗaya shi kuma fa'alala ruba'i ne mujarradi duk haruffansa shi kuma na asali ne an gane? yawwa kawai abinda mala yake sai ya nuna maka anan kowannensu yana da haruffa guda hudu guda uku ziyada asalinsa haruffa uku ne sai aka ƙara na hudun shi kuma ɗayan asalinsa dama ruba'i ne mujarradi ne babu na ƙari a ciki to saboda haka af'ala asalinsa fa'ala ne an gane to akwai wasu af'al a larabci sukan zo lazimi idan malamai suka ce da fi'ili lazimi shine fi'ilin da mai aiki kawai yake bukata fa'ili bai da bukata da maf'ulin bihi wanda aiki zai fada a kansa akan samu an gane irin su zahaba an gane zaka ga zahaba irin da makamantansu to zaka ga zahaba lazimi ne da ka ce zahaba zaidun shikenan za a fahimta ba sai ka kawo wani abu ba to idan mun duba tunda mun ce a fa'ala asalinsa fa'ala ne to kaga hamza din ta farko ita ce za'ida ita ce za'ida eh to akan ƙara ta saboda ma'anoni da yawa amma ma'ana ɗaya wadda take ita ce mafi muhimmanci shine ta'adiya fi'ili yana lazimi ana son a mayar da shi kuma mai ta'adiya ya ƙetare fa'ili ya fada zuwa ga mafi'ulin bihi wanda aiki ya fada a kansa to shine sai a sa hamza to madadin ka ce zahaba zaidun to sai kana son ka ce wato zaidu din shine ya tafiyar da wani ba shi ya tafi ba to kaga babu wannan ma'ana cikin zahaba to sai ka ɗauko hamza ɗin sai ka ce a zahaba zaidun amran a nan ma'ana ta canza zaidu ya tafiyar da amru ya tafiyar da amru ba zaidu ɗin ya yi tafiya ba ya tafiyar da waninsa ina fatar an gane to wannan ita ake kira da ziyada domin ta'adiya ta shi yasa ya kawo wannan an gane yawwa to suna nan da yawa kaga kamar karuma haga shi ma lazimi ne karuma zaidun zaidu ya zamo karimi to sai kana son ka ce ya karrama wani sai ka ce a karama zaidun amran kaga ma'ana ta canza zaidu ya karrama amru wadda wannan ma'ana babu ta cikin karuma na batar an gane haka sharufa amrun amru ya zamo sharifi ya zamo mai daraja to sai kana son ka ce ya sharrafa wani sai ka ce a sharafa amrun zaidan amru ya sharrafa zaidu wanda kaga wannan ma'ana babu ta cikin sharufa an gane to shine amfanin ita wannan hamza din shi yasa wani zubin zaka ga ana kawo ta eh an gane sai ka ji an ce a karama a sharafa a zahaba ila akhiri to ana kawo ta litta'diya saboda fi'ili ya koma muta'addin ya tashi daga lazimi ya koma muta'addin da ya wadatu daga fa'ili yanzu kuma ya dawo ya samu maf'ulin bi na fatar an gane to shi yasa ya kawo ta anan saboda haka anan sai ka ce hamza din nan za'ida ce yawwa sauran haruffa na asali ne an gane to sai ka kira shi da fi'ili sulasi mazidi haka ake kiransa alfi'ilu sulasi almazidi almazidu bil hamza fi'ili ne asalinsa harufa uku ne amma an ƙara masa hamza a farkonsa eh na fatar an gane yawa wani zubin kuma akan zo da ita ba don waccan ma'ana ba akan zo da ita lissairura saboda ana son a ce ga yadda abu yake amma an juyar da shi an yi tahawilinsa zuwa ga wani abu asalinsa da ba haka yake ba an gane yauwa kamar ka ce kana sun ka ce mutum ko zaidu ya zama fakiri to sai ka ce afkara zaidun ai tsara za faƙarin zaidu ya zama ma'abuci talauci an gane ya zama ma'abuci talauci to akwai wannan sannan wani zubin akan zo da ita domin ya yi nuni cewa an shiga cikin kaza da ba a cikin kaza amma yanzu an shiga cikin kaza misali asbaha zaidun an gane ai da khalafis sabahi zaidu ya shiga a cikin wayar gari ko amsa amrun amru ya shiga cikin yammaci ko ashraka zaidun zaidu ya shiga a yankin gabas ko a garaba zaidun zaidu ya shiga yankin yamma ila akhirihi to akan zo da ita saboda wannan saboda haka tana da ma'anoni da yawa aina fatar an gane tana da ma'anoni da yawa amma dai waɗannan su suka fi shahura a ƙara ta ko dai litta'adiya ko lissairura ko liddukhuli fi shay'i an gane don a nuna cewa kaza ya shiga cikin wani abu ko kuma an juye kaza daga kaza zuwa ga kaza ko kuma a a yi tahawilin fi'ili zuwa ga wani abu da makamantansu Allah ya sa muna fahimta shi wannan fannin na sarhu shi malamai sun ce gaba ɗaya in kana son ka fahimce shi to komi sai ka haddace shi ilimi ne wanda a cikin zuciya an gane ba a itibarin shi ba a la'akari da shi akan littafi saboda ilimi ne wanda yake wato a tatsabiki ɗabbaƙa shi ake son kai in ba haka ba to sai abubuwa da yawa su kubuce ma sannan in ka zo wajen larabci sai a ta samun matsala yanzu kaga wanda bai san sarfu ba sai ya zo yana son ya ce wane ya tahiyar da wane kaga dole ya tsaye bai san yadda zai yi kunga ma'anar sarfu ta fara fitowa juya kalma min kaza ila kaza daga zahaba ya koma a zahaba sharufa ya koma a sharafa karuma ya koma a karama ina ba da gane to wannan shi ake kira sarfu saboda nubin za ka zo kana son ka faɗi wata ma'ana kuma wannan ma'ana ba ta cikin lafazin da ka sani to amma in kana da sarfu to sai ya baka wata ƙa'ida sai a ce ai ka karkatar da kalma ɗin zuwa kaza ko ƙara mata kaza ko yi mata kaza to sai ka ga ka zamo eh siba wahin zamaninka eh ina ba ta ran gadi sai ka ga ba a yi ma girshi a larabci ko kana bacci aka tada kai to zaka zaka yi larabci ba sai ka rubuta ba ba sai ka yi tunane ba kamar yadda ba za a yi ma girshi a Hausa ba ina batar an gane mafi yawa za ka ga yanzu mafi yawan masu da'awa da mafi yawan limamai masu hudu ba ana samun rauni a wannan babi saboda ba su goge a waɗannan fannonin ba ina fatar an gane to sai ka ga malami malami ne amma ba zai iya rubuta larabci layi ɗaya ba ba zai iya saboda bai da kayan aiki hudu ba in zai ta jima'a sai ya rubuta ya ƙara da tabarau duk rauni ne kuɗi ba minti ashirin minti talatin me yana wani sai ka rubuta ai asali kuɗi ba ba a rubuta ta a takarda don ba lacca ba ce ba muhadara ba ce kuɗi ba an ka ce abu ne wanda za ka shirya ka fuskanci mutane ka faɗi wasu kalmomi wanda za su yi tasiri a cikin zukatansu kan wani abu da ake ciki tun nan bai bukata sai ka je kayi wani rubuce-rubuce to duk rauni ne ba wani abu na ba wai sunna ce ta ce wai in za ka yi hudu ba ka rubuta a takarda ba magabata ma ba su san wannan ba daga baya ne ilimi ya lalace Allahu musta'an to sai fi'ili na biyu wa fa'ala haka kuma muna da fa'ala shi ma asalinsa fa'ala ne to sai aka yi masa abin da ake kira da at-tad'if at-tad'if shine a samu wani harafi sai a maimaita shi shi din ne kaga nan ainul kalima asalin sa kwaya ɗaya ce to amma sai aka ƙara wata ainun an gane to sai aka ɗauko ɗayan sai aka shigar da ita cikin ɗayar sai aka yi mata shadda wannan shadda ɗin alama ce cewa ainun ɗin nan biyu ce to shine sai tashi daga fa'ala sai koma fa'ala ina batar an gane yawa madadin fa'ala an gane sai koma fa'ala to wannan ana kiransa da at-tad'if a larabci akan yi haka ga ainul kalima wani lokaci ko ga lamul kalima duk ana yi to shi kuma wannan daga cikin ma'anoninsa mafiya shahara laraba sukan yi amfani da shi ga abin da ana son a nuna abin ya yawaita ina ba an gane yawwa misali in ka ce doraba zaidun amran to ma'anarsa a larabci kawai ya bugi amuru babu ma'anai ya buge ya duke shi da yawa amma sai ka ce doraba zaidun amran to wannan siyakin ya yi nuni kan cewa bugun nan da yawa aka yi shi an kassara shi ina ba ta gane ya yi yawa sosai to shine sai a ce raba an gane liddalala ala taksir don a yi nuni cewa abin ya yi yawa da fatar an gane ba sai ka je ka faɗi wata jumla ba an gane misali ba sai ka ce daraba zaidun amran darban kasiran ba duk an takaita ma wannan kawai dai sai ka ce darraba shikenan wannan tadhifin duk ya kunshi ya kunshi waɗancan abubuwa sosai kuwa an gane ko to shi yasa da Allah madaukakin sarki yana magana akan imratul aziz da yace wa gallaqatil abwaba an gane kaga shi ma irin wannan sai aka yi at-tad'if dan ai nuni cewa wannan kubli kofofin da ta yi ya yawaita ba wai kofa ɗaya ba ce ko biyu ko uku shi yasa wasu malaman tafsirin in su su ce kofofi bakwai wasu ce saba ga haka an gane? yawa ta kukkuble da yawa ba kofa ɗaya ba saboda in ba yi wannan ta zaifin ba ba za a fahimci haka ba saboda tana son ta yi wannan abin da annabi yusuf ba tare da kowa ya same su ba akwai a ta zaifa nan?
ruwan kamar da sun fi sha su
eh ok ma'anar kake magana to ai ainihin ba shi ake abinda ake son a nuna mafi yawansu sun sha ruwan ba ya sun sha ruwan da yawa ba yawuwa ana son a nuna mafi yawansu sun sha ruwan illa kalilan minhu an fahimta? yawa ba ta kamata ka kawo kawo na wata na'am allahu a hassan alhadisi nazzala ko an zala yake wace aya kake son ka kawo wa nazzalna minas sama'i الله أز... من نزله to ita ma ma'anan littakasiri ne a nan? sai mu duba mu gani me Allah ya saukar siyaƙi shi zai tattance maka akwai wannan ma'anar ko babu shi za ka kalla nazzala ahsanal hadis to in kace littakasi sai nuna qur'anin din an yawaita saukar da shi an saukar an sake saukarwa an sake saukarwa wanda kuma ba haka aya take nufi ba kenan akwai wani abu to menene shi eh sai mu sake dubawa mu gani shin fa'ala akwai wata ma'ana banda at-takasir ko babu shi za mu sake kallo in akwai wannan ma'anar sai mu sake ɗorawa mu gani to shi zai tantance muna menene Allah yake nufi da nazzala an gane? na'am eh ko kun gamsu da littakasir din in kun gamsu ba matsala an gane? to daga cikin ma'anar fa'ala akan yi amfani da shi don kawai a nuna abin na an yi shi ba so ɗaya ba za mu ga alkur'ani daga sama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba jimlatan wahida aka saukar da shi ba an saukar da shi ne a rarrabe an gane? yau a saukar da sura kaza gobe aya kaza jibi ayoyi kaza haka har qur'anin yayi mi ya kammala to fa'ala ta kan zo da ma'anar cewa abu ya sauka an gane lokaci bayan lokaci ba wai an yawaita saukar da shi ba ba waccan ma'ana ba a kawai dai an saukar da shi amma ba a jimlatan ba ina fatar an gane za ka ga su a taura da injila saɓaninsu duka mafi yawa in ka zo zaka ga Allah yana amfani da anzala anzala anzala bai amfani da nazzala saboda su zaka ga jumlatan wahida aka saukar da su sabanin me aga sabanin qur'ani ina ba ta rangani a nemo mana dai wata ma'ana wadda take dilala a kan littakasir cikin alkur'ani
ونزلنا من السماء ماء طهورا
wa nazzalna minas sama'i eh tayi tunda ruwan da yawa aka saukar da shi سبح لله sabbaha lillahi shi ma yayi wa karraha ilaikumul kufra eh to wannan ba lafta kasir bane eh eh an gane yawwa daga cikin ma'anonin fa'ala akwai nuna cewa abin nan an yi shi da tsanani kamar wannan aya an gane wa karraha ya tsananta kyamatar wannan abu ina batar an gane zai iya yiwa kuma a an kawo shi ne litta'adiya saboda asalin kariha za ka ga lazimi ne to idan ka ce karraha to ya tashi daga lazimi ya koma ne yawwa to wanda ya fi dacewa da wannan aya kaga a fassara maza a ce ya kyamatar da Hmm? to ka gani ya kyamatar ba za a ce ya kyamata ba an gani ya kyamatar zuwa gare ku ma'ana ya nuna abin nan baya son shi to wannan shine ina wata aya wa kallama Allah Musa ta kalima jayyid saboda magana ta yawaita ina wata aya eh wa azzaba allazina kafaru shi ma an yawaita azabar ina wata na'am fa'alun ba fi'ili bane suna ne eh muna buƙatar fi'ili eh ga sunan da yawa irin su wa quttilu takatila da makamantansu to wannan dai almuhimmu kai ya canye mana lokaci wannan yana daga ciki sannan muna da fa'ala an gane ko yawwa shi kuma daga cikin ma'anoninsa shi ma asalinsa fa'ala ne shi ma za mu ga an ƙara masa alif an gane ko gaban fa'un daga fa'ala sai ya koma mai fa'ala an gane yawwa to shi kuma daga cikin ma'anoninsa yakan zo don ya yi nuni akan musharaka cewa an samu tarayya tsakanin ɓangarora guda biyu ko sama da haka ina batar an gane kawai misali ka ce ƙatala zaidun amra zaidu ya yaƙi mi amuru to kaga in ka duba akwai musharaka don mutum shi ɗaya baya yaƙi dole sai ya samu mi sai ya samu abokin faɗa ko ko da hausa ana cewa mutum ɗaya baya faɗa eh to kaga musharaka kenan an gane to akan kawo fa'ala saboda irin wannan galibi wasu lokuta kuma akan zo da ita don da ma'anar kuma fa'ala ɗin babu kuma wannan ma'anar an gane kamar su ƙatalahumullahu an na yi ufaku to kaga nan ba ana nufin allah ya yaƙe su su ma sun yaƙi allah ba to nan ma'anar ta fa'ala so da haka ba duk inda fa'ala za ta zo kuma takan yi ishara zuwa gami zuwa ga musharaka ba Eh, to wannan yana daga ciki to saboda lokaci sai fa'alala to ruba'i kenan eh shi zamu ga haruffan hudu ne shi kuma kamar jalbaba an gane daga jilbab ne sai ka ce jalbabahu ma'ana ya sanya mai eh, jallabiya ko me ake cewa eh? eh, to suna nan da ya irin su da haraja irin su darbaha da makamantansu eh, to shi za mu ga ruba'i ne mujarradi ne a galiban shi kuma za ka gama harafi ne ake ƙarawa irin na asalin kalma ɗin kamar shi jalbaba ɗin kaga an ƙara lamun ne asalinsa daga jalaba ne an gane yawa to sai aka ce jalbaba jalbabahu an gane ya saka masa wannan riga ɗin to mm. eh na'am ba za ta shiga ba kuma ya yi eh to wannan irin wannan sai kama- kamar ya kenan yanzu ka ba a ce gaba inda aka ce ba a lalata eh yanzu namu din nan mm.
ba a sa kan a bai yi eh ba zai yi ba saboda dama shi mujarradi ne ba a ƙara yi dama shi shi kaɗai yake a ruba'i baya da na biyu shi fa'alala to za ka ga fa'al ɗin ma ba su da yawa a larabci duka taƙaitattu ne malamai sun kakkawo su a cikin littattafai Eh, to saboda dai lokaci mu taƙaita a nan mu samu mu taɓa wancan ko da ba yawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته